محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan al-muharram shekara ta 1441 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yi daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2019 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami abu zakariya muhiddin yahya bin sharaf annawawi allah maɗaukin sarki ya ji kansa da rahama a wancan sati da ya gabata yan uwa mun tsaya ne a ƙarshen babu istihbabin listima'i alal qira'a babin da yake bayani game da mustahabbancin taruwa don yin karatun alkur'ani wannan shine babin da muka karkare za mu tashi sabon babi a cikin kitabul fada'il babin da za mu tashi akan sayo shine babu fablil wudu'i babin da zai yi bayani game da falalar alwala alwala dai da muke yau da kullum yau insha Allah ta'ala malam zai mana bayani game da falalattattun da daman kitabin da ya kulla ya kulla shi ne don ya yi bayani game da falaloli na ayyuka daban-daban na addinin musulunci to yanzu mun tsallako mun zo falalar alwala shi ne abinda za mu ji insha Allah ta'ala asali ita kalmar alwubu'u a larabcin aka ce alwubu'u a ma'akhudun min alwiba'a an tsago ta ne ko an ciro ta ne daga alwida'atu wa hiya al-husn wa an-nadhafa abinda hakan yake nufi shine tsafta ko kyautata abu shine alwala a harshen larabci amma malaman shada idan suka ce alwala alwudu abinda suke nufi da shi shine tatheeru al-a'dha'i al-arba ala sifatin makhsusa shine mutum ya tsarkake wasu gabansa da shari'a ta keɓance a wasu siffofi da ita shari'ar ta bayyana yadda mutum zai biya tsabtace su wannan shine abin da ake nufi da alwala a shari'a insha Allah ta'ala malam ya fara buɗe wannan babi da ayar alqur'ani mai girma yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آه إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون معنى دي آية da take cikin suratul Ma'ida aya ta shida gaba ɗayanta Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila salati ai idza aradul qiyama ila salati idan kun yi nufin tashi don yin sallah farsilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku ku wanke kaza ku wanke kaza zuwa ƙarshen abubuwan da ake na alola to a nan wajen malamai suka ce da Allah maɗaukin sarki ce idan kun yi tashi idan kun yi niyyar tashi don yin alwala sai ku wanke kaza ku wanke kaza shin wannan yana nufi duk lokacin da mutum ya yi niyyar tashi don yin sallah dole ne alwala kenan shi sa wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa a'a a labudda min itiyani bit taqdir dole ne sai an zo da wani abu da ake kaddarawa a wajen ma'ana idan ka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza qumtum ila salati idan kuka tashi dan yin sallah to sai ka kaddara wani abu shine me wa antum ala ghairi taharati idan kuka yi niyyar tashi yin sallah kuma a lokacin ba ku da tsarki wa antum muhdithuna a lokacin kuna cikin hadasi ina fata an fahimta to kaga idan ka tashin alola idan ka tashin sallah sai kasance baka da tsarki a lokacin dole ne wajibi ka yi me ka yi alwala ka yi tsarki ka yi alwala amma da a ce za ka tashi yin sallah da alwala ka wannan dole ne ka yi wata alwala ba dole ba ne wasu daga cikin malamai suka ce a'a ayar tana nan a yadda take ba sai an yi takadirin wani abu ba abinda ake nufi shine idan ka tashi za ka yi alwala idan ka tashi za ka yi sallah afwan to ka yi alwala a matsayin mustahabi idan kana da wata alwalar amma ka yi alwala a matsayin wajibi idan alwalarka ta kare Allah ya sa an fahimta ma'ana idan ka yi sallar la'asar da alwalarka ba ta karye ba sai magariba ta zo to idan ka je ka sake wata alwalar ka yi wannan ne a matsayin mustahabi ba wajibi ba dan alwalarka ta la'asar din can ta ishe ka kai zo kai wannan sallar magariba da ita ba sai ka sake wata ba amma ka sake din haske ne akan haske abu ne da ake bukata to amma da zaki sallar la'asar kafin magariba sai waccan alular ta sallar la'asar sai ta kare idan ka tashi yin sallar magariba dole ne wajibi ne akan ka kai me ka yi sabuwar alula da zaki sallar magariba da ita ina fata an fahimci abu to su malama haka suka faɗa shi sa suka ce asali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance a yadda ɗabi'arsa take shine duk sallah idan zai yi sai ya yi mata alwala haka ka'idarsa take haka ɗabi'arsa take duk sallah idan zai yi yakan yi mata alwala kamar yadda hadisin buraida ya nuna wanda hadisin yana cikin sahih muslim yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance a ɗabi'arsa idan ya tashi sallah kan jaddada alula ne har sai da aka je lokacin da aka yi fatuhu makka a shekara ta takwas bayan hijira sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haɗe sallolin nan guda biyar dukkaninsu da alula guda ɗaya ina fata an fahimta duka sallolin guda biyar tunda annabi ya sallar ya alula sallar asubahi azhar la'asar magariba isha dukkaninsu da waccan alular ta farko bai sake wata alular ba har shi ne sayyidina umar sai ya ga abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata bai saba aikata shi ba a mafi yawa daga cikin halinsa sai ya tambaye shi ya rasulullah na ga ka aikata wani abu wanda ban saba gani kana aikata shi ba sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa amdan fa'altuhu ya umar amdan fa'altuhu ya umar ai ina sanne aikata ka ya umar ba wai mantawa ne ba ba kuma wani abu ne ɗauke ma hankali na manta ban yi ɗaura ba tsawon waɗannan salloli guda hudu ko biyar a'a ina sane ma'ana ya yaka ne me li bayanin jawaz don ya bayyana mutane halaccin yin haka ina fata an gani to shi sa aka samu da yawa daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu daga ciki ba sa yin sallah sai sun jaddada alaularsu kamar yadda tabbata daga jabir dan abdullahi ya kasance duk sallah idan zai yi yakan yi mai yakan sabunta alwala saboda ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum ma'ana idan kun tashi za ku yi sallah to ku yi alwala wannan ishara ce da take nuni akan me jaddada alwala duk lokacin da mutum zai sallah haka na an samu aftar daga khulafa'ur rashidin nan guda hudu Abubakar Siddiq Umar Faruk Uthman Dhul wa ali abul hasanain dukkaninsu radiyallahu anhum ajma'in an rawaito da gare su kuma suna jadda suna jaddada alwasu duk lokacin da yake sallah sai dai kuma tare da haka wasu sabon su kuma an samu suna yi idan sahabi ya alwaya guda daya akan samu yake yi salloli masu yawa da ita misali an samu daga jabir dan abdullahi afwan abdullahi dan umar wancan shine ke jaddada alwala jabir dan abdullahi shine yake yin alwala guda ɗaya salloli da ita a tambaye shi a ce wannan abin da kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi yace kwarai da gaske saboda ka yan uwa abu ne da yake na kana da zaɓi a kansa idan kaga za ka iya riƙe alwalarka za ka iya riƙe alwalarka da sharaɗi ya kasance mutum ba shi da tsohon basa ina fata an fahimta ta yadda alwalarka ba za ta karye ba idan ka yi ta tun safe za ka iya a zaharar la'asar magariba babu matsala shari'a ba ta hana ka za ka kirki kaya idan kuma kaga kana da ra'ayin jaddadawa duk alola duk sallah ka jaddada alolarka to wannan kuma shine abin da yake ina fata an gane shine abin da yake saboda haka aka aka samu daga mafi yawan halin na annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jaddada alola ga kowace sallah wannan shine abin da yake saboda haka Allah madaukakin sarki ce idza qumtum ila salati idan kun tashi kun yi nufin yin sallah faghsilu wujuhakum sai ku wanke fuskokinku ana wanke fuska ne daga matsarar gashi zuwa haɓa tsayi kenan daga kunne zuwa kunne faɗi kenan wannan ariyar wannan da'irar ko ina a kewaye shi da ruwa a tabbatar ruwa ya shafi ko ina daga jiki Allah ku sarki ce wa aydiyakum ila al-marafiq sannan kuma ku wanke hannayenku zuwa ina zuwa gwiwar hannu shine nan kenan idan mutum ya tashi wankewa zai fara wankewa ne daga dan yatsansa sannan kuma wajen wanke su gwiwoyin hannu ana shigar da su cikin wankin ne har su ake haɗawa a wanki ba da ka zo boda ka zo gaba za ka tsaya ba a har su za ka haɗa a cikin wankin gaba ɗaya ka wanke wannan shine alwala tabbatacciya daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka a sai a wanke har su annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan wanke ko tsofi ko abin da ya kama da haka Allah maɗaukin sarki ce wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kawukanku wa arjulakum ku kuma wanke kafafuwanku ilal ka'abaini zuwa ina zuwa idan sawu shafar kai ana shafar kai ne daga inda gashin mutum ya fara zuwa ƙarshen inda gashin sa ya ƙare ma'ana ƙasan ƙesa kenan mutum zai sa hannayensa guda biyu gaba ɗaya haka ya shafi kansa ya tafi da shi har sai ya je daidai inda gashin sa ya tike sannan kuma sai ya sa hannayen nasa sai ya dawo da su har sai ya zo gurbin da ya fara shafar daga nan haka ake shafar kai idan mutum ya haka shi kenan shi ka yan uwa shafar sa ake ba wanke shi ake da duk lokacin da ya ka lula kai shafar sa ake ba sai mutum ya ɗebo ruwa ya zuba a kansa yana wankewa ba wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ce sannan kuma da kafafuwa kafafuwa ana wanke su ne zuwa ina zuwa idan sawu idan sawu shi ne wannan kashin da yake bayan kafa guda biyu haka wanda za ga ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu wannan kasusuwa to shi ne idan sawu ana wanke kafafuwa har zuwa wannan gurin ya kasance mutum ya yi iya kokarinsa ruwa ya ratsa ya shiga ko ina a sassan kafafuwansa don mutumin da ya yi alola bai wanke wani bangare daga kafarsa ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi narkon wuta ga wannan gurbin da aka bari da awon kina Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ce wa arzulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu idan kun kasance a cikin halin janaba to a yanzu kuma ba alula ya ko me za ku yi shi da wanka za ku Allah ya samu fahimta abin da ake nufi janaba shine mutum ya fitar da maniyi ta hanyar saduwa da iyalinsa ko kuma ta hanyar mafarki ko ta hanyar sha'awa mai ƙarfi ta hanyar kallo ko tunani in dai mani ya fita daga cikin mutum to yana ɗaya daga cikin siffar da ake lissafawa janaba ta same shi to Allah madaukakin sarki ce idan kun kasance a cikin halin janaba to fatahuru sai ku yi tsarki abinda ake nufi da tsarki anan shine wanka irin na janaba wa in kuntum marda aw ala safarin idan kun kasance a cikin halin rashin lafiya kuma rashin lafiyar taku ba za ta ba ku dama ku iya shafar ruwa ba ya kasance rashin lafiyar ka idan ka taɓa ruwa zai ƙara maka zafin rashin lafiyar ko kuma zai kawo maka jinkirin warkewar rashin lafiyar ko ma ɗungurungun za ta iya halakar da kai to kowane ɗaya daga cikin shari'a ta baka dama a nan wajen in dai ka kasance a cikin halin rashin lafiya to an maka afuwa ba sai ka taɓa ruwan au ala safari ko kuma ka kasance a cikin halin tafiya shi sharaɗinsa shine walam ta jidu ma'an ba ku samu ruwa ba kuna cikin halin tafiya sai kasance an nemi ruwa ƙasa ko sama an rasa ba ruwa cikin daji ne irin tafiya ce ta da wacce ake yin ta a cikin sahara kuma akan doki ko akan jaki ko akan raƙumi ba mota ake shiga ba bare a bayanin jirgin sama tafiya ce da mutum zai shiga cikin daji sannan akan raƙumi sannan tafiya ce da mutum zai kwana goma ishirin wani lokaci wata ɗaya na yinta to kaga wani lokaci duk ruwan da ka rike a jikinka za ka rike shi ne don me don ka sha don ka sha saboda akwai jin tsoron idan ka shan idan ka alula da wannan ruwan naka za ka rasa wanda za ka sha wanda za ka iya halaka ku Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tulqubi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum to wannan nasoshi su za su bayi mutum dama sai ya ajiye ruwan sai ya ci gaba da shan kayansa idan lokacin sallah ta tashi ba shikenan sai ya aikata abin da zan faɗa a gaba insha Allah ta'ala shi da Allah madaukakin sarki cewa in kuntum marda ala aw ala safarin wa lam tajidu ma'an sai ce me fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku nufaci ƙasa wacce take mai tsarki kun ga ƙasa ba kowace iri ba Allah madaukakin sarki ya itlaqi ta da mai tayyiban mai tsarki ba kowace irin ƙasa yanzu ƙasar da ake fitsari a kanta ba za ta ba za ta kimama ƙasar da ake yin kashi a kanta ba za ta yi kimama ba amma an aka ce ƙasa ɗan uwa ya shafi ita ƙasar da duk abin da yake asalinsa ƙasa ne duk abin da yake asalinsa ƙasa ne to wannan mutum zai iya tunama da shi to haka sai mutum ya nufaci ƙasar da take mai tsarki amsahu bi alamar ta sarki ta amsahu bi wujuhikum wa aydikum min sai mutum ya shafi fuskarsa da kuma hannayensa da wannan ƙasar shine sai mutum ya ce mama kenan amma mutum zai tumama ne da sharaɗin ne babu ruwa ka nemi ruwa sama ko ƙasa ka rasa ko kuma kana da rashin lafiyar da ba za ta baka dama ka taɓa ruwa ba ko kuma kana da janaba a jikinka ka tashi a ƙurarren lokaci idan ka tsaya yin wanka kafin ka ebo ruwa ka dafa ka shiga ban ɗaki ka wanke jikinka lokacin sallar asubahi ya wuce ba fa za ka rasa jam'i bayan uwa ku lura da kyau ba jam'i idan za ka rasa jam'i ne dole sai ka tsaya ka dafa ruwa ka je ka wanka in ya so ka je ka sallah kai kai lokacin sallah bai fita ba amma mu kaddara lokacin sallah saura minti biyar kadai ya fita kaga a minti biyar za ka iya ebo ruwa ka dafa ka shiga ban daki ka wanka janaba ka zo kai sallah da wahala ta a wani yanayi sai shari'a ta baka dama ta ce zai kai taimama wannan taimama da zaka dan uwa ta dauke maka alola ta dauke maka wanka duka ta ɗauke maka ƙaramin hadisi da babban hadisi sai ka je ke sallaka idan ka gama sallah kuma sai ka je ka dafa ruwa kai wanka ka je ka gaba da harkokinka ba abin da ake nufi kuma shikenan wanka ya faɗi ba a'a wannan damar an baka ce iya wannan lokaci saboda me kada sallah lokacin sallah ya wuce ta yi a ya wuce baka yi ta ba saboda muhimmancin ta saboda muhimmancin sallah a lokacin ta Allah madaukakin sarki ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan saboda haka yadda ake yin timama kamar yadda Allah maɗaukar sarki ya gaya mana anan a cikin wannan aya shine ana shafar gaɓɓai guda biyu ne kawai ɗan uwa ana fara shafar fuska sannan hannaye mutum zai bugi ƙasa mai tsarki kamar yadda muka yi bayani idan mutum ya sanya hannayensa haka sai ya bugi ƙasa haka sannan sai ya karkaɗe hannayensa saboda ko da ya ɗebo wasu tsakon kwali ko wasu ɗan tsinkaye wanda ya cutar da shi a fuskarsa su shiga mai ido sai mutum ya ɗan karkaɗe sai sanya hannayensa haka sai shafi fuskarsa gaba daya yadda ka san ana shafar fuska lokacin da zai alwala ko kuma ana wanke fuska haka zaki mutum ya shafi fuskarsa gaba daya loko da sako ko ina ya tabbatar ya shafa sau daya kawai shikenan da wannan bugun da ya na farko ba sai ka ƙara yin wani sabo ba sai kuma ka shafa hannunka iyanan ina fata an fahimta yan uwa iyanan ake shafa ba iyanan ba sai ka sai mutum ya shafi iyanan wajen shi ma ya tabbatar ko ina ya shafa ƙasar nan ta ratsa ko ina ta taɓa shi ke na mutum ya gama taimama sai je sallarsa ina fata an fahimta saboda haka ba sai ka yi dukan ƙasa sau biyu ba ina fata an gane wa barbatu taniya wannan ba daidai bane hadisin ammar bin yasir wanda yake cikin bukhari da muslim abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa ke ammar dan yasir sun yi tafiya shi da mutane annabi ya tura su wata bukata tasa da suka je sai ammar dan yasir ya yi mafarki ga janaba ga cikin daji ga babu ruwa ga lokacin sallah ya za a yi kenan to zaka sai tunani ya ga a'a ai shari'a ta baka dama idan za ka yi sallah kar saron alula ka yi taimama yadda ake taimama kuma shine sai a shafi kaza da kaza a idan mutum zai yi wanka idan mutum zai yi wanka da ruwa shari'a ta baka dama ka game jikinka gaba ɗaya da ruwa sai ga to shi tun da bai samu ruwa ba ga ƙasa kawai sai je kwanta akan tarba kawai sai birgima ya birgima ya tabbatar ko ina ƙasa ta taɓa jikinsa ko ina ya tashi ya je sallar ta aka to da ya dawo shi ma kansa da ya wannan abin bai gama nutsuwa ba sai da ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ga abin da na aikata sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ai inna ma ka an taf'ala bi yadayka hakaza ya ishe ka kadai ka aikata da hannayen ka shine annabi kawai mata yadda ki kasa sau daya ya shafa fuskarsa ya shafa hannayensa shikenan wannan timama ta ka dan uwa idan ka yi ta za ka yin sallah azhar la'asar magariba isha duk da ita ba sai ka sake wata ba in dai baka samu wancan ruwa ba in dai kuma bata kare ba baka bayan gida ba baka yi fitsari ba baka hutu ba ina fata an fahimta wasu daga cikin malamin fiqh suna ganin cewa idan mutum yake mama to da zarar kai taimama ka tashi kai nafila raka'a biyu shike ne wannan taimama ta lalace sai dai kuma kai wata babu wani dalili ne na su yake nuna haka idan kai saboda ita taimama tana tsayawa ne a matsayinta na alwala a matsayin alwala babu bambanci idan mutum ya rasa ruwa tsawon shekara ɗari zai ta yin kimama ne na ibada kuma ibada sai ta yi babu wani bambanci to da haka idan mutum ya rasa ruwa ya yi kimama zai yi sallarsa ta azar ana nan sai la'asar ta zo bai samu ruwa ba kuma akwai wani kimama ba ta kare ba zai kai la'asar da ɗinka da wannan kimama tana da insha Allah ya Allah ya samu dace Allah maɗaukakin sarki ya ce sai mutum ya shafi fuskarsa wa aydiyakum minhu sai Allah ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah madaukakin sarki baya nufin ya sanya muku ya dora muku wani kunci ya dora wani kunci a gare ku ya sanya wata wahala a gare ku walaki yuridu sai dai abinda Allah madaukakin sarki yake nufi shine li yutahhirakum yana so ne ya tsarkake ku ya tsaftace ku tsarkakewa ta zuciya da kuma tsarkakewa ta ne ta zahiri وليتم نعمته عليكم ya kuma cika ni'imarsa a kanku la'allakum tashkurun wannan hakan zai sa ku gode masa saboda haka yan uwa wannan ayar ita ce ta sauka ta shar'anta alwala ta sauka ne a wani yaki da ake ana ce masa ana ce masa ghazwatul muraisi wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sun yi tafiya da sabansa a cikin tawagar hadda matarsa nana Aisha yadda Allah tsara tabbata a gare ta sai kasance an yada zango a wani waje ana zaune ana hutawa sai lokacin sallayi lokacin sallayi a ba lokacin sallah ne yayi ba tashi akai za a tafi shi da Aisha ta rasa abin wuyanta guda daya kamar a ce marjani marjanin ba nata bane ne na yar uwarta ne Asma'u ta'ara ta tafi da shi tunda za a yi tafiya saboda sai aka nemi guda daya aka rasa duk inda ya kamata a duba aka duba ba a same shi ba haka da lokacin sallah ya cire su a nan wajen sai da abubakar sai da ransa ya ɓaci yadda Allah tsara tabbata a gare shi ya je ya shiga tantin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ciki da matarsa tun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abokinsa ne aminin sa ne wannan matar tasa kuma mai ce ɗinsa estet shi sa kai tsaye kawai sai je sa kai shiga ai je shiga ya ce gashi nake zo kin tare annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutane saboda ke kowa ya kasa tafiya ta ce da faɗan ya faɗa ba sai da rinka sa nuna zunguri ba yana ɗan duka na haka ta ce wallahi abin da ya sa na ƙin motsa saboda annabi yana kan cinya ta yana bacci shi sa ba motsa ta ce amma na ji zafin zungurin da yake ta ce amma na ƙin motsa ne saboda annabi yana kan cinya ta yana bacci sai na abokan ya mata faɗa sai mata fita su kamar yadda bahaushe yake cewa ta ba kyauta ba ana cikin wannan hali shine sai wannan ayat ta sauka idan lokacin sallah yayi ku wanke kaza tunda kun ga a cikin suratul nisa'i ma akwai wannan sura ko suwar take bayani akan alula idan lokacin sallah yayi yi alula ku yi alula idan kuma kun rasa ruwa fa sai aka saukar da ayat kenan shi ɗaya daga cikin sabai yake cewa wannan ba shi ne farkon albarkar ku ba ya iyalan gidan sayyidina abubakar saboda iyalan gidan sayyidina abubakar aka saukar da wannan ayat ita ce na na'isha kamar yadda saboda ita aka saukar da ayoyin cikin suratul nur da suke bayani akan wanke ta daga sharrin da makaga suka mata na cewa ta yi zina ita da wani sahabi saboda haka Allah maɗaukan sarki ya saukar da wannan ayar aka shar'anta taimama a lokaci to wannan shine abin da malam ya buɗe wannan babi da shi ya mana bayani game da shar'anta alwala da kuma ita alwala yadda take insha Allah ta'ala abin da samun faɗaɗa bayani akan ita yanayin alwala ba saboda babu littafin da ba littafin fiqh bane sannan babin ba bayanin fiqh yake ba ya kawo shi ne saboda me ya mana bayani asalin alwala da kuma shar'anta amma na san insha Allah ta'ala littafin da muka makarantawa da asuba na sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani filla filla daki daki dalla dalla abinda kake bukata da wanda ma baka bukata biya kawo maka inda kan alula ne sai zaka sai a kuma wannan littafi Allah ya samu dace hadisi na farko a wannan babi ne albarka wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه wannan hadisi yan uwa kamar yadda muka ji an karɓo shi ne daga babban sahabi abu huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce na ji manzan Allah tsira da abinci ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna ummati haƙiƙa al'ummata yud'auna yawmal qiyamati za a kiraye su ranar tashin alkiyama yawma nad'u kullu kullu ummatin bi imamihi kullu unasin ne ko yawwa aka Allah ku sarki ya faɗa a cikin suratul isra'i yawma nad'u kullu unasin bi imami wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahu wa la yuzlamuna wasila wa man kana fi hadhihi ama huwa fil akhirati ama wa adalla sabila Allah ya kyauta to ranar da za a kira kowace al'umma da shugabanta da annabinta Allah madaukakin sarki zai kaddara mu al'umma manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za a kiraye mu sai manzan Allah ce gurran a lokacin da za a kiraye mu insha Allah ta'ala muna masu haske a fuskokin mu fuskokin mu za su rinka yin wani irin haske wanda a filin tashin alkiyama babu wasu al'umma da fuskar take irin wannan haske Allah ya sa muna ciki dan al'ummar ta ba kowa zai samu wannan rabon ba muhajjalina sannan muna masu samun haske a hannayenmu da kuma kafafuwanmu sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce min afari wudu'i daga gurbin da muke wankewa a alwalanmu ma'ana Allah madaukakin sarki ya keɓanci al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba su wannan falalar su su kadai saboda ba mu kadai muke alwala ba yan uwa al'ummomin da suka gabata a cikin su akwai wanda suke alwala amma alulansu da za ta ba su tasiri irin wani tasirin da Allah maɗaukar sarki ya ba mu a cikin hadisin jirai wanda yake cikin bukhari jirai shi ne wancan mutumi da wata mata karuwa ta mai shari ta yi ciki da aka tambaye ta aka ce waye miki ciki ta ce jirai ne saboda haka mutanen garin su gar mutanen garin su suka je suka same shi a cikin yabbukansa ya yabbukansa ya kuma can bayan gari kan bishiya ya wani ta ibada kusan duk inda mutumin kirki yake ya killace kansa za ku ga haushinsa ake a kawo shi na Allah saboda haka tana yin zina da wani makiyayi da aka tambaye ta wani kirki sai ta jirage shi kuma jirage abin da ya masa wannan shine mahaifiyar sai sabawa yana cikin sallah a cikin sau ma'arsa ta zo ta kwalla masa kira take durai yana sallah ya ce ya ubangiji gashi ina sallah a gaban ka ga mahaifiyarka ta kira ka wanne suna kira na wanne zan yi durai ta ƙara yin bai amsa ya ubangiji ga mahaifiyata gashi ina gaban ka sai ya shiru bai amsa mata sai da suka yaka uku da ta yi fushi ta ce ya ubangiji ta jarrabe shi da wata karuwa daga cikin karuwan bani isra'ila kun ji illar muguwar addu'ar uwa ko kun ji illar muguwar addu'ar uwa abin da ya faru kenan saboda haka mutanen gari suka zo suka samu jirage a cikin bukkansa yana ibada suka sauko da shi munafikin Allah kai ne suka rubuje bukkar suka kona ta aka fara dukansa dama akwai yan tamori su aka ce bukata sai dama aka ce bukata ba dai ka ce kai ustazu wanda kai na Allah ne ashe munafiki ne ga abin da kake aikata a gefe sai cin mutunci sai kaza suka zage suka aibata shi duk abin da kamata su masa na cin mutunci suke masa sai ce kamun ku kashe ni ku dakata da Allah ina da magana sai suka dakata sai sai ku dan bani dama suka ba shi dama a cikin hadisin annabi ce sai je yayi alwala sai yi sallah raka'a kuma sai yayi alwala kun ga a cikin bani Isra'ila akwai me akwai alwala a cikin yayi alwala yayi sallah raka'a biyu sannan sai je ya samu wannan yaron dan jariri ne sabo rayuwa sai ya taba shi yace kai wane ne uban wane ne ubanka sai shi wani jaririn ya magana sai Allah ya sanya furci a bakin sai ya magana sai ya ce makiyayi ne babana ba kai ba shikenan mutane suka ce a'a jariri ya magana saboda jirabi ai waliyin Allah bawan Allah salihi kaza da kaza suka ce wallahi wannan ɗakin naka na bukka da muka rushe maka zamu yi maka shi na zinare da azurfa da muke bana su ku yi min kaya na yadda yake kuma yi min da kaya na shi kenan yanzu ya zama wani saboda haka ba al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai cikin alwala ba amma sai Allah madaukakin sarki ya keɓance mai ba mu wannan abu shine ran tashi kiyama za mu tashi fuskokin mu suna haske hannayen mu da kafafun mu suna haske me dalili saboda wankin da muke na alwala kullum idan ka zo kana alwala ka wanke fuskarka ka wanke hannayenka ka wanke kafafuwanka wannan abin kai abin da kake gani kayi abin da aka saka ne ka zo kai sallah zaka ga tasirinsa insha Allah ta'ala na tashin alkiyama haske ne ba za ka iya kwatanta shi da kowane irin haske ba Allah maɗaukan sarki shi kaɗai san kayan sai annabi tsira sai wannan hadisi suka bada cewa fa man istata'a minkum ay yuqila ghurratahu falyaf'al to da haka wanda duk ya samu dama zai iya tsawaita wancan haske nasa na fuska to ya aikata ma'ana ya tsawaita shi ya ƙara shi ya yawa sosai da sosai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi sai dai malaman hadisi suka ce wannan hadisi gabar ƙarshe daga inda yake cewa famanista ta'a minkum ayu ila gurratahu dinnan suka ce idraji shine abin da suke cewa mudraj mudraj shine wani sahabi ya kawo maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko wani tabi'i ya hi to magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai tusa maganarsa tare da maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba tare da ya bambance cewa wannan ita ce maganar annabi ba an gane kuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ranar tashin alkiyama za a kirai al'ummata suna masu haske a fuska suna masu haske a kafa iya maganar annabi kenan ita kadai an gane sai abu rere yace famanista ta'a minkum ayyuqila ghurratahu wanda duk ya ga dama yake so a cikin ku zai iya tsawaita wannan hasken nasa falyafal ya tsawaita ba magana annabi ce wannan shine abinda malami suke cewa idraji ina fata an gane saboda haka malamai da suka ce wannan fahimta ce ta sabi abu hurairah ba za a aiki da ita ba shi sa shi kansa abu hurairah baya aikata ta a gaban mutane ya fahimci hadisin amma wannan fahimtar tasa baya aikata ta a gaban mutane sai ya je gida shi kadai ke alula sai wata rana yana cikin alula sai ɗaya daga cikin barorinsa suka shigo sai gaishe na irin wannan alulan shi idan ya tashi wankewa idan ya wanke hannunsa idan ya taho ya taho sai ya wanke hannun wajen hannun yake zuwa idan ya wanke nan ma sai ya zo hannun kafa kuma sai ya zo har gwiwa saboda sai yake hasken nasa ya yawa sosai ya dago shine sai wancan bara nasa ya ganshi a Allah gafarta mana haka ake wannan alula kuma haka sai ce dama kana gani na sai ai da na san kana gani da ba zan yi wannan alula a gaban ka sai ce abin da yasa nake saboda naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ranar tashin alkiyama za a kirawo al'ummata suna masu haske a fuskar su suna masu haske a kafafuwansu da hannayensu saboda abin da suke wankewa na alwala shi kuma sai ya gaya masu cewa saboda haka duk wanda ya samu dama ƙara wannan hasken nasa to ya ƙara ina fatan fahimta to amma kun ga alola ita shari'a ce ta addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya haddade mana iya inda zamu wanke a fuska an haddade mana iya inda zamu wanke da halitta makara a hannu Allah madaukakin sarki ce a ila ina yake eh ila ina yake illa al-marati illa al-marati to kaga ba ka tafi har zuwa al-abudu ba ka tafi har danki ba daidai bane to haka wannan fahimta ta Abu Hurairah malamai suka ban masa kayansa sai a ci gaba da yi kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake aikata sai dai wannan falala da daraja insha Allah ta'ala duk mutumin da yake alolarsa yadda ya kamata insha Allah ta'ala zai same ta Allah madaukan sarki ya samu a wannan hadisi kamar yadda muka ji bukhari da muslim ne suka rawaito wa anhu wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga abu huraira qala yace sami'tu khalili صلى الله عليه وسلم يقول صحابي أبو هريرة كتوا ناجي بدائي ناشيني الخليل الخليل بدائي كرشان سويا كن daga alkhalilu babu wani mataki na soyayya shi ne sai dai a yuka na fatan fahimta yawa to abu da ke cewa na ji bada'i na annabi kenan tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yana cewa tablughul hilyatu min almu'min haythu yablughul wudu'u adam mumini yana isa yana kaiwa haifu ya bulughul wudu inda yake kaiwa matuƙa wajen wankewa alwalarsa ma'ana adam mumini zai kai zai isa ranar tashin alkiyama inda yake kaiwa matuƙa shi muminin wajen wankewa gaban alwalarsa ya tsaya yi ta yadda ya kamata saboda ranar tashin kiyama kamar yadda muka ji Allah maɗaukin sarki zai wa muminai kwalliya iri guda biyu kwalliya ta farko shine da haske ta yadda gaban su za su rinka haske fuskokinsu su haske hannaye su haske kafafuwa su haske kwalliya ta biyu shine za a yi muminai ado da kayan ado irin na zinare da azurfa da lu'ulu'u da duk wani abin ado wanda sunansa kawai kake ji baka taba ganin shi ba na tashin kiyama insha Allah ta'ala za a mana ado da shi wanda kun ga a duniya Allah madaukakin sarki haramta mana same zinari haka ne duk wani namiji Allah madaukakin sarki haramta masa sa zinari shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake saboda shi zinari nasu ne suwa kafare a duniya amma mu namu ne a ina a lahira shi sa haramun ne namiji ya sanya zobe na zinari ko haƙorin maka na zinari ko ya sha shayi a kofin zinari ko ya ci abinci a cikin tukunya ko majidi na zinari Allah madaukakin sarki ya hana wani bare kuma akai abin da yake na lu'ulu ko abin da yake da ni wani me lu'ulu ne a duniya a duniya ce me lu'ulu ne da Allah ko wanda ya san shi anan sai dan mana bayani to galibi sai an ji aljanna insha Allah ta'ala in Allah ya so ya da zamu ta lu'ulu insha Allah ta'ala idan muka shiga aljanna Allah madaukakin sarki ce yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a za a yi musu ado za a yi musu dan abin hannu shine min asawira abin hannu kenan daga zinare da azurfa da kuma lu'lu to gwargwadon yadda mutum yake tsayawa ya wanke gaban alwalarsa daidai wa daida gwargwadon yadda zai samu wannan adam shi kansa hasken da za mu samu na fuska da kafafuwa mataki-mataki ne na wani ya fi na wani yadda kake yin a maja alwalarka yadda haskanka zai kasance mai shi ma can gashi gashi nan ne yadda kake tsawa ka cika alwalarka yadda ya kamata yadda Allah madaukakin sarki zai cika maka haskanka ranar tashin alƙiyama to shi sa kaga ashe alwala ba karamin abu ne duk wanda zai alwala ya tsaya yi ta yadda ya kamata kullum abin da nake cewa shine idan kai alwala ka gama ina ka je saurin me kake yi saurin me kake yi ka tsaya ka yi ta yadda ya kamata ka bi ta a hankali duk abin da ka san yana da kima da daraja a wajenka tsayawa ake a bashi lokaci a gyara shi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk abin da ka sani mai kima ne a wajenka yana da daraja to za ga lokaci ake bashi wajen a tsaya a kula da shi a yi mai kaza a yi mai kaza to ka tuno irin wannan falal da alwala ta maka ranar tashin alkiyama saboda haka ba abin ne sauri ka zo kawai ka samu ruwa farfar wani cikin rabin minti wallahi ya gama alwala rabin minti ya gama alwala an fara sallah saboda yana sauri ya samu sai ga farfar aka sai zai shiga Allahu akbar kai an tare sallah shi baya tunanin wannan alular da ya ibada ce kuma wannan ibada ce ta samu karɓa wajen Allah sannan ita sallah za ta samu karɓa wanda ka tsaya ka gyara alular ka yi ta daidai wa daidai wannan sallah ka wuce ka zo kai sallah kalami lafiya Allah bai kasance ka je kai alula ba daidai ba ka zo kai sallah ba alula ba sallah to alula ba ta bai na sallah ba sallah to shi sai an kwace mun tsaya mun gyara alwala mu kware da gaske mu je mu bincika ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alwala sai mu ko sai mu ko kaya mu irin wannan alwala kannan mu ayan mu mata mu duk mu koya musu yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alwala shi kenan insha Allah ta'ala sai rayuwar mu gaba ɗaya ta haske ta albarka Allah ya samu dace wa an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga Usman dan Affan yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɗaya daga cikin halifofi guda hudu shiryayyu ɗaya daga cikin wanda aka yi albashir da aljanna sun suna duniya Allah ya ƙara masa yarda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bazan Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake man tawabba'a wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ko ji sharadin yan uwa ya kyautata alwalarsa ba kawai alwala ake bukata ba wanda ya alwala sannan kuma ya kyautata alwalarsa wannan shine abin da na gama mana bayani yanzu yanzu na kama shiga wannan hadisi ka tsaya ka kyautata ta haka shine sharadin dan duk abin da ka tsaya faɗa za a samu kaza za a samu kaza ba fa kowa ne ke samu ba ba kowace irin alwala ce za ta baka irin wancan abu sai ka tsaya ka yi ta yadda ake bukata kharajat khatayahu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace a kurakuransa da laifuffukansa za su fita min jasadihi daga jikinsa hatta ta khurja min tahti azfarihi har kaga wannan kurakuran suna fita ta karkashin farcensa ma'ana lokacin da kake alwala duk gabar da ka wanke laifin da ka aikata da ita kamar yadda zamu zo mu ji a cikin hadisin gaba Allah madaukakin sarki zai zubar maka da wannan zunubi ko kuskure daga wannan gabar lokacin da kake wanke ta wannan kadai ya isa fala alwala duk lokacin da kake wanke wata gaba to abin da kai da ita na rashin kyautawa na zunubi to Allah madaukakin sarki ya wanko maka wannan zunubin sai kasance ruwan yana fita daga hannun sai yana zuba wannan kuskuren ma yana fita wannan zunubin yana fita wannan laifin yana fita har sai ka gama alwala ta gaba daya wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa anhu qala wannan hadisin shi ma yan uwa an karɓo shi daga sayyidina Usman yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatawabba'u sayyidina Usman ne yake ba mu labari cewa yace na ga annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana alwala wato sabai su ji daɗin ku duba da suke ba da labari sai na ga manzon Allah da idan sai gani sallallahu alaihi mu yanzu a farki ma neman ganin sa muke kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk wanda ya gama zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi imani da shi wannan ganin nasa shi kadai falala ne wannan ganin kadai shi sa mutanen da suka rayu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka yi zamani ɗaya suka yi ƙarni ɗaya falalarsu da kimarsu da martabarsu ba ɗaya bace ba ɗaya bace ga dukkanin wanda bai zamani da shi ba komai ibadarsa komai taƙawarsa komai tsoron Allah ko ya yake shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ɗaya daga cikin sabai zai zo ya samu cikin hannunsa na tafin na gero ko dawa ya ba da ita sadaka mu kuma ɗaya daga cikinmu yana da gwargwadon zinari ko azurfa na dutsen uhudu ya ɗauka ba da shi sadaka abin da Allah maɗaukin sarki zai ba su abin nan ya fi wanda zai ba su dutsen uhudu fa aka ce dutsen uhudu yan uwa kada su kawo goron dutse da yake garin ku ko kuma dala bayani ake na tafiya kilomita biyar kamar yadda wanda suka je suke gaya mana kilomita biyar a tsaye da faɗinsa a ce duk anar kashi da ya zamto zinari ka ɗauke shi ka ba da shi sadaka saboda Allah da zuciya mai kyau sabi kuma ya fito daga gida ɗan yi nitsa ya ɗauko ya ɗebo gero kafin hannu ya bayar wannan geron da sabi ya bayar ya kwanci zinarin da kafiya me dalili saboda falalar garin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zama da shi su zauna da shi su ci abinci tare su gaisa da shi ya ce masa assalamu alaikum sai wa alaikum assalam ya ce Allahu ya ce sami Allah liman hamida sai rabbana wa lakal hamd me fa wannan dadi yan uwa shine a bayan ba mafiya falala da daraja da kima da martaba kamar babu shi sa kullum muke faɗa ba a tarar zai taɓaɓɓe kamar mai zagi wallahi babu wanda ya asara duniya da lahira hasarar duniya wal akhirah kamar mutumin da shi addinin sa abin da yake dan ya samu lada kamar yadda kake sallah azhar da al'asr ka samu lada shi abin da yake dan ya samu lada shine zagi waɗancan mutanen ya zagi waɗannan mutanen mafiya daraja da kima da martaba bayan annabawa wai zagin shi ne yanzu saboda Allah ko fir'auna zagin fir'auna ya zanto addini fir'auna fa fir'auna ko zagin fir'auna ya zanto addini saboda Allah ya uwa wa ya sa ka ce ka rinka wurin Allah ya tsine fir'auna Allah ya tsine fir'auna Allah ya tsine ka rinka cikin zargi wa ya sa ka waye saka to bari a ce sai na abubakar da umar kullum ka gama sallah sai ka tsine musu ka buga sunya ka tsine musu albarka ka buga sunya ka tsine musu albarka mutum ya je bakin ban ɗakin sa ban ɗaki kamar nan inda ake shiga ban ɗaki sai a rubuta abubakar da umar da usman kullum mutum zai shiga ban ɗaki sai ya taka abubakar da umar da usman shi shi kenan ya more ya more wannan shi a ƙatar wannan sabaki na ji shi ni da kullina na ji shi yana bayani na cewa ya rantsi da Allah Alain Sharon ko ya san wa Alain Sharon ko wane ne shugaban Isra'ila bai Yahudi wai wallahi tallahi yake faɗa wallahi ya fi Abubakar da Umar da Usman yace bar ma wannan zancen karansa karan karan Allah sharar ya fi abubakar wallahi haka yi ni haka ne ina da filifin hanyar zana wayan ya fi abubakar da umar da usman wannan kuma abin da yake faɗa koyi neman kusancin Allah yake da shi sai yake Allah ba shi aljanna Allah ƙara shirye da mu wallahi mu gode wa Allah ya uwa duk wanda Allah madaukakin sarki ya haskaka masa ya gane gaskiya ka gode wa Allah madaukakin sarki ba dabara baka bace ba wayan ka bane inda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai sai ya kasance kai ne akan Allah ya kiyaye sai na usman yake cewa shi ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tababba'u yanayin alwala misla wudu'i haba irin wannan alwalar da nemu sun makala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man tawabba'a hakaza wanda duk yayi alwala irin wannan gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zulbansa wa kanat salatuhu wa mashihu sallarsa da zai je yi a masallaci da takun da zai daga gidansa zuwa masallaci ila almasjid zuwa masallaci na filatul qari ne na samun lada da daraja a wajen Allah madaukakin sarki wannan hadisi yan uwa hadisi ne na Humran wanda shi Humran maula ne na Usman dan Affan bararren bawa ne na Usman dan Affan shi ne ke bamu labari cewa wata rana ya sayyidina Usman ya kira cewa a kawo masa ruwan alwala da aka masa ruwan alwala sai ya zubo ruwan a hannunsa ya wanke hannayensa zuwa uku sau uku ya kurkura baki sau uku ya shaƙa ruwa ya kace duk sau uku uku sai dai kuma da kamfata guda ɗaya ya ce a ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa ya shafi kai ya dawo da shafi kai ya shafi kunnensa ya wanke kafafuwansa bayan sai na usman ya gama yin wannan alwalar gaba ɗaya sai kalon da suke zagaye da shi sai ya ce na ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi alwala irin wannan alwala da take da ne yanzu haka shine ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawabba'a nahwa wudu'i hadha haka yace musu na ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi alwala irin wannan alwalar tawa to kai kai saka ce kai annabi yayi alwala irin taka inda ba gani kai ba irin wannan alwalar tawa sai yace lokacin da annabi ya gama alwala kuma sai ya biyu sai ya ce musu wanda duk ya alwala irin wannan alwalar sannan ya je ya sallar rako'i guda biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bayan ka irin wacce alwala sai ka je kai sallar raka'a biyu sai kasance a cikin sallar da ka wacce sallar ta ka raka'a biyu baka raya komai na zancen duniya a cikin zuciyarka ba Allah gafarta maka duk abin da ya gabata na zulmanka to ban sani ba ko akwai wanda zai iya yawa kai kai sallah raka'a biyu ba a so ka tunanin komai na duniya shi za shi za kullun wato shedan ya kai matuƙa wajen iya tsiya da shekantar wallahi in kana so kai tunanin kai tunani sosai ka more ka shiga sallah wani za ga shi wani tunanin ma za ka ga sai ka shiga sallah sannan yake faɗo maka da zarar mutum ya ce Allahu akbar kabbar harama to wallahi wani sai sai dai da ake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahi kuwa wallahi kuwa sara fi alamin akhar yana wata duniya daban yana can yana can ita wannan lokaci sai ga dan masallaci abin mamaki sai ga liman yayi rafkanwa an rasa mai masa tajjidi gaba ɗaya ma ba a san an yi rafkanwa ba ufa talibul matsalubi kenan da liman ɗin da mamun gaba ɗaya babu wanda ya sa an yi ramkar Allah kyau to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to wanda duk ke alwala irin wannan alwala ya salla raka'a biyu da ya zancen zuci a cikin ta ba to Allah zai gafarta masa zunubansa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi قال إذا توضأ العبد العبد المسلم إذا باوى مسلمية الولاء أو المؤمن وكما باوى مؤمنية الولاء فغسل وجهه كي ويكي فسكرسا خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه كان الإرادة أمس أرتبت أجريش ya ce lokacin da kake wanke fuskarka dukkanin wani kuskure ko wani zunubi da kai ta hanyar kallo da idanka sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka a sakamakon ruwan da yake fita daga cikin fuskarka ina fata an gane kana wanke fuskarka abinda ka kalla ɗan kallace kallace da kai da sauransu kai saurayi ne kaje ka zauna a kan hanya ka buɗe idan ka duk wanda ya zo ta kalli wancan kalli wannan haka ina fata an fahimta to da zara ka zo kayi alwala wannan ruwan da kake wankewa Allah madaukakin sarki zai tafi maka da wannan kuskuren da kai sakamakon haka aw ma alma'i aw ma akhir qatr alma'i ko kuma Allah madaukakin sarki zai kankare maka wannan zunubin da kai da idanka da ruwan da yake fita daga fuskarka ko kuma da ƙarshen ruwan da yake diga daga fuskarka ƙarshen ruwan da zai diga a sakamakon ke fuska to Allah madaukakin sarki zai kankare maka zunubin ka da kai kallo da shi da wannan ruwan fa idza ghasala yadayhi idan mai alwala ya wanke hannayensa kharaja min yadayhi kullu khati'ati haka nan sai kowace sai kowanne kuskure ko kowanne zunubi ya fita daga hannunsa kana batashata ya dahu ma'alma dukkanin abin da hannunsa ya shimfiɗa ya yi na zunubi ya taɓa ko ya ɗauka ko ya kaza zunubin da yake tsakaninka da Allah maɗaukan sarki ba zunubin da yake tsakaninka da wani ba wanda hannunka ya aikata to sakamakon wanke hannunka da zaki Allah maɗaukan sarki zai kankare maka wannan zunubin da ke malai ce amma a akhir qasr ma ko kuma Allah zai kankare maka zunubin ne a tare da ƙarshen bugon ruwan da ya fita daga hannunka fai za ga sale rijilaihi idan mai alwala ya wanke kafafuwansa kharajat kullu khati'atin dukkan wani kuskure ko zunubi zai fita mashatta rijilahu da kafafuwansa suka taka suka je suka yi wannan kuskuren ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatrin ma'i tare da wannan ruwa ko kuma tare da ƙarshen ruwan da yake ɗiga daga ƙafasa lokacin da ya wanke hatta ya khruja naqiyan min adh-dhunubi sai annabi kira da amince ya tabbata a gare shi sai sai ka ga mutum ya fita tsaftatacce tsarkakakke daga zurbin sa babu wannan hadisi rawahu muslim muslim ne fitar da yanzu kaga abin da za ka dan uwa shine idan kai sallar azhar daga sallar azhar zuwa la'asar abubuwan da ka aikata da hannunka ko da idanka ko da kafarka da la'asar ta zo ka je ka ɗauki ba ka fara alula da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka haka nan wanda kai daga la'asar ɗin zuwa magariba magariba na yi da ka ɗauki ka fara alula duk Allah maɗaukakin sarki ya shafi maka ya tafiye maka duk to kun ga ko anan za ku fahimci bambanci tsakanin jaddada alwala da kuma yin salloli da alwala guda ɗaya an gane yanzu kai da ka riƙe alwala ka tun daga sallar asubahi Allah asa baka sake wata alula ba baka da wancan falala wannan duk gara ba su muka faɗa baka ce an fahimta ta masu sake alula ce amma mutumin da yake kokarin sake alula safa ya shiga cikin insha Allah ta'ala Allah ya samu dace hadisi na gaba wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sabi Abu Huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi atal maqbarata ya je makabarta ziyara faƙala sai ya ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minina amincin Allah tabbata a gare ku gidan mutane muminai wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma idan Allah ya so mana nan tafi mana nan zamu zo mu riske ku Allah ba mu dacewa وددت أن قد رأينا إخواننا sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wata magana bayan yayi wannan addu'ar sai ya ga waɗanda suke tare da shi sai ce wadi na so a ce anna qad ra'ayna ikhwanana za mu ga ƴan uwan ina ma a ce na so a ce za mu haɗu da ƴan uwan mu game da su qalu sahabban da suke wajen sai suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah yanzu ba 'yan uwanka bane ya manzan Allah kana da wasu 'yan uwa da suka wuce mu kala sai annabi ce antum ashabi kuma ta ba ku ta wuce ta 'yan uwa kadai 'yan uwa ne ku da dorin sabantaka ga 'yan uwantaka ga sabantaka ku abubuwa ku guda biyu kwada wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'd wanda nake nufi a matsayin 'yan uwana ko 'yan uwanmu gaba ɗaya su ne waɗanda ba su zo ba amma za su zo a nan gaba mu kenan insha Allah ta'ala mu annabi yake mu annabi yake so gari ku duba yadda annabi yake son tsira da aminci tsara tabbata a gari ku duba yadda annabi yake son yana fata ina ma a ce ya gamu yana fata shine a wutarwa yake cewa ɗayan su zai so a ce ya ba da dukiyarsa da ƴaƴansa da komai don ya gani kuna da minti ɗaya ne ko da minti ɗaya ne annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ai yan uwansa su ne da basu zo ba amma suna nan zuwa qalu ta sabai suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummatika ya rasulullah yanzu ya manzan Allah ta za ka iya gane wanda ba su zo ba a cikin al'ummarka ya manzan Allah a cikin mutanen da suke filin tashin kiyama miliyoyi ta za ka iya bambance su ka gane su faƙala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ba su misali na hankali don su gane abin da yake so kai zuwa gare shi ya ce musu ara aita yanzu kana gani lau anna rajulan lahu khailun a ce mutum ne yana da wani doki guda ɗaya gurrun muhajjalatu wanda shi wannan dokin yana da farin goshi goshin safari ne sannan kafafuwansa ma farare ne baina baharai khailin duhmin buhmin a cikin dawakai waɗanda suke baƙaƙe ƙarin shine duhmin buhmin ko a ce duhum buhum ko a ce duhmin buhmin baƙi ƙirin ku kalli misalin uwa dokuna ne da yawa a cikin garken dawakai in sa hatta abir in sa hatta abir da wasu ne ake cewa a garken doki ba dai garke ake cewa ba ko to mu je dai a haka barga ake cewa nan jikin mu eh shamaki to shamakin dawaki shamaki to a ce a cikin wannan shamakin akwai doki guda daya wanda shi kadai ne fari ne a fuskarsa gaba daya sannan kuma fari ne kafafuwansa waɗancan duk sauran kuma baƙaƙe ne baƙin ma kuma ƙirin shi kaɗai ne a cikin su ne wannan siffar sai annabi ya ce ala ya arifu khailahu shi wannan mutum idan ya shigo ba zai iya gane wannan doki nasa guda ɗaya a cikin waɗancan dubunnan ba a cikin ƙirƙin ba an fahimta zai gane kuma zai gane ba da ya shigo mai zai kalla farin goshi wa ne farin goshi shi ne nasa sai sa a kamo masu kayan sai fito da shi sauran kuma baƙaƙe ƙirin ba nasa bane su koma gefe qalu bala ya rasulullah sai suka ce haka ne ya manzon Allah zai gane kala sai annabi ce fa innahum ya'tuna a yadda zan gane yan uwana waɗanda ba su zo ba shine ran tashin alkiyama za su zo gurran suna masu fari a fuskar suna masu haske a fuskar muhajjalina suna masu kuma haske a kafafuwarsu da hannayensu min alwudu'i saboda abin da suke wankewa na alwala wa ana faraquhum ala alhawdi sai annabi ce ni ne zan rigaye su zuwa tabki ni zan rigaye su zuwa tabki wannan tafki da Allah madaukakin sarki ba annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi inna aqaina kal kautsar mun baka kyautar al kautsar al kautsar shine tafki na annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamanta mana tafkin nan nasu yake shi tafki ne da yake ruwan cikin sa farin sa ya fi farin nono sannan zakin sa kuma ya fi zakin zuma sannan idan ka kalli cikin sa kana iya hango akuyoyin da suke kasansa a kwanci saboda gare-gare duk wanda ya sha wannan ruwan babu shi ba kishirwa har abada da ka sha shi ke na sai da kishirwa kuma shi ke na sai dai labari saboda ruwan lahira ne ruwan aljanni annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce akwai kofuna da aka aje official ba irin da magari irin waɗannan ba kofuna ne ga sunan masu tsada adadin taurarin sama wasu za su zo su ɗauki wannan kofin da kansu ɗiba su sha wasu kuma saboda matsayi ma annabi ne da kansu zai ɗiba ya ba su yake ga su sha Allah ya samu da gaske to sai dai kuma ƴan uwa akwai wata magana mai ban tsoro da annabi ya faɗa a ƙarshen wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam yace za a kore wasu mutane kamar yadda ake kore baran dabba idan ya zo shan ruwa a cikin dabbobin da baya cikin haka yake za a kore mala'iku za su rinka duba suna koran ku tafi ba nan ba wajen ku bane sai annabi ce ummati ummati al'ummata ta al'ummata ta ku basu ku basu halun mu halun mu ku to ku to sai mala'iku su da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a a ai innahum qad baddalu wa ghayyaru ba'da ai ban ka bar duniya addinin da ka zo da shi sun canza shi sun kirkiro abubuwa sun fi kusa a ciki sai annabi ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su Allah kiyaye Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan abu to wannan shi kafin annabi kira da aminci tsara tabbata garki annabi shi zai riga kowa zuwa zai tsaya ku taho ku taho ku taho ku taho duk sai mu taho insha Allah ta'ala a zo anan a tafi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yan uwa shi ba ɗaya daga cikin hadisan da suke mana bayani game da falalar alwala da abin da take alaka da ita farko abin da mu dauka cikin hadisi shine za ku ga a yana nuna mana game da mustahabbancin ziyarar makabarta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi farkon addinin musulunci yana kowa ya je ziyartar makabarta kowa da kowa da maza da mata duk yana su da ya ga addini ya kafi imani ya kafi a cikin zukatan mutane yanzu abin da ake jin tsoro na ta'allakuwa da na cikin kabari ya kau sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su dama yace kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur da na kasance ina hana ku cewa kada ku je ku ziyarci kabarta haramun ne na hana ku yace fa zuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah yace amma na ba ku dama yanzu ku je ku ziyarci makabarta saboda saboda ne zai rinka tatar da ku lahira shi sa duk mutumin da baya zuwa makabarta duk mutumin da baya zuwa makabarta to ba lallai ka samu yana da cikakken tausayi da imani da zai sa daina wasu abubuwa amma ka je ka shiga cikin makabarta dan uwa jiya ga kamar bara gasu nan rirar a kwance babu wanda yake iya maka tak babu wanda za ka yi magana ya amsa maka waɗannan mutane mutane ne irinka wasu sun fi ka matsayi wasu sarakuna ne wasu gwamnoni ne wasu malamai ne wasu masu kuɗi ne wasu haka yanzu an je an sa su a cikin wani wajen suna nan babu wanda yake iya cewa komai allah maɗaukar sarki kaɗai kan halin da suke kuma komai daren daɗewa kai ma ka za a zo a saka ina fata an fahimta komai daren daɗewa ni ma ka za a zo a sani a shi ma ka ita ma ka kowa ka zo zai shigo to kallon wannan kaɗai zai rinka sa ka rinka rage burin duniya shi sa annabi yake zai rinka tana muku lahira zai rinka sa ka rinka duniya alal alal ta rinka fita daga ranka yanzu duk abin da ka tara dan uwa duk yawan sai yanzu nan za a zo a saka saboda Allah a cikin motocinka ba ta ɗan tsada wacce ce ya sa tare da ita ciki wacce ce a cikin dalolin amerika da kaje ka ajiye ko pound sterling da kaje ka ajiye guda na za a ɗauko a saka a ciki yanzu kai ya kake gani mutum ya mutu a ɗauko wani buhun dala a biyo shi da shi za a sashi ayansa ya su bari wallahi kai wanda ka ɗauko kuɗin za ka bi shi da shi ka sashi ka ce wallahi sai an je an sashi da wannan wallahi amma ka ba sai ka zo ne ya ce miki da katako wallahi kuwa za ka mai asara za ka mai asara to duk wannan abin da ka tara yanzu haka za a ɗauke ka jiko a ji a saka a wannan wajen a tuhu duk ina yake ba komai daga kai sai abin da ka aikata daga kai sai abin da ka aikata kenan Allah ya kyauta abu na gaba wannan hadisi na karantar da mu cewa makabartar musulmi yan uwa daban ake yanta da makabartar mushrikai inda ake ban inda ake binne musulmi da halatta za a dauki mushriki abin da shi a wajen ba mu fahimci wannan da kyau haramun ne makabartar da ake binne musulmi a ga wani mushriki a na ku ji abin da annabi ce assalamu alaikum dara qaumin ne mu'minina gidan mutane wa mu'minai banda banda mushrikai kenan ba a binne mutum musulmi a makabartar mushrikai ba a binne mushriki a makabartar musulmi kowanne makabartar su daban-daban ake ware masa ita hadisin yana dauke da abubuwa da dama amma lokaci ya riga ya kure insha Allah ta'ala dole mu dakata anan sai sati mu zo idan Allah mai sarki ya kai mu sai mu tsara sababin abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله ranar asabar